الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى hallara wannan masallaci na alburhan don ci gaba da karatu a cikin littafin al-muqaddimatu al-iziyya lil jama'at al-azhariyya ta al-allama abul hasan al-shadili al-manufi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a yau muna ranar alhamis wa biyar ga watan rabiul awwal shekarun hijira alif da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda kuma ya zo daidai da ishirin da biyu ga watan goma shekarun miladiya dubu biyu da ashirin daidai za mu tashi ne a sabon fasali faslun aljumu'atu fardu ainin haka ne fasalin da yake magana akan sallar juma'a hukuncinta da sharuɗanta malam ya ce aljumu'atu nan yana nufin sallar juma'a aljumu'atu sallar yake nufi ba ranar ba akan ce aljumu'a ana nufin rana kuma akan ce aljumu'a ana nufin sallah to nan da aljumu'a da yake nufi yana nufin sallah siyakin zancen shi yake nuna haka aljumu'atu fardu ainin sallar juma'a fardu ainin wato wajibi ne wanda ya shafi kowa a kashin kansa wajibi aini sananne ne shine duk wani wajibi da wani baya daukewa wani kowa sai yayi da kansa to haka sallar juma'a take wanda ta waje baɗin a kansu to kowa ne sai ya yi wani ba zai sauke wani ba don an yi sallar juma'a a garinku to baya nuna cewa kai ba sai ka je juma'a batun da an san masu yi a ba kamar sallar gawa ba ne sallar gawa in an san masu yi kai ba ka je ba babu komai ka yi asarar lada ne kawai amma babu wajabcin wannan sallah a kanka tunda an samu da suka tsayu a kai to amma ba kamar sallar juma'a ba ita sallar juma'a in dai ka kai ta waje ba a kanka sharuɗan wajibci suka cika a kanka to sai kai da kanka wani ba zai ɗauke maka ba shi ake nufi da fardu aini والسعي إليها واجب على البعيد قبل النداء بمقدار ما يدرك وعلى القريب بزوال الشمس wannan wajibcin nata yana naso har yana shiga cikin dukkan al'amuran da da su ne za a samu ikon sauke wajibin wannan kuma ka'ida ce sananniya ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun ko ka zo da ita da fadinta ma la yatimul ma'muru bihi illa bihi fa huwa ma'murun bihi duk abin da ba zai yiwu ka sauke farali da shi ba sai da shi to shi ma ya zama farali ya zama wajibi da haka kasancewar ta wajibi sai ya zama wasa'ayu ilaiha wajibun tafiya zuwa sallar juma'ar wajibi ne da kafa ne akan jaki ne akan doki ne akan keke ne akan mota ne akan mashin ne zuwa dai sallar juma'a as-sa'i nan tafiya ake nufi wacce bata keɓanci da me za ka tafin ba inda an ce almashi shine tafiyar kafa amma yanzu ba da me za ka je shine makasudi ba a'a makasudi shine ka je din da me za ka je kuma to wannan idan an zo magana falala to wala Allah a wajen a iya ce maka zuwa da kaza ya fi zuwa da kaza amma yanzu ana magana zuwa din to shi zuwa koma da me za ka je wajibi ne alal ba'idi ka iya cewa wal qaribi akan na nesa da na kusa amma shi na nesan kablan nida'i bi miqdari ma yudriku kafin kiran sallah da gwargwadon yanda zai samu sallar tunda a nesa yake to ya kirjadi ya kirjadi lokacin da zai iso ya samu sallar ko da kuwa raka'ar karshe ce ko raka'a ɗaya ya samu ta karshe to ya sauke wajibi man adraka raka'atan qabla an tagruba shamsu faqad adraka al-asr wanda ya samu raka'a kafin rana ta faɗi ya samu la'asar wannan ya nuna samun raka'a samun sallah ne da haka ko da raka'ar ƙarshe ya samu ya samu juma'a to ya duba nisan tazararsa da abin tafiyarsa da kafa ne ko da mashin ko da mota ko da jaki idan da abin hawa ne me lafiyar abin hawa da garantin isa a kan kari duka zai lissafa wannan sai ya ɗauki wajabcinsa daga tazarar lokacin da yake ganin zai kai shi ya samu sallah ko da bai samu hudu ba ba to amma wannan ana magana ne da wanda yake nesa kuma ba sai da shi juma'ar ta inganta ba a kiyaye wannan ana magana da wanda yake nesa kuma ba sai da shi juma'a ta inganta ba za mu zo nan gaba mu ƙara fito da ma'anar wannan maganar abun nufi a nan shine za mu zo mu yi magana akan yawan adadin mutanen da juma'a take inganta da su ƙasa da haka juma'a ba za ta inganta ba to idan aka ce sai da shi ne a samu cikar adadin da ake bukata a yi sallar juma'a to kaga anan lissafinsa ba zai ɗauke shi daga yadda yake zuwa masallaci ya lissafa samun sallah ba a'a dole sai dai ya lissafa samun hudu ba domin adadin mutanen da juma'a take inganta da yawansu wajibi ne ya zama suna nan lokacin hudu ba ba zai yiwu a fara hudu ba a masallacin juma'a da adadin mutanen da juma'a ba ta inganta a yi da su ba to idan kuwa da shi ne za a samu wannan adadin to kaga ba sallah zai yi hasashe ba hudu ba zai yi hasashe haka lissafinsa ba zai lissafa da samun sallah ba zai lissafa ne da samun hudu ba to wanda yake nisa wajibi ne ya taso daga lokacin da yake hasashen zai iya samun sallar idan ba sai da shi sallar ta inganta ba ko kuwa zai iya samun hudu ba idan sai da shi sallar ta inganta an gane zancen yawwa wannan wajibi ne idan ba haka wato ya zai sauke wajibin in dai zai yi ta sakaci ne ta suku suku ta yadda idan an kira sallah ya fito to kafin ya izo an yi sallama to bai sauke wajibi ba kenan yanzu zuwansa bai sauke masa wajibi ba to shi yasa dole a sanar da shi ya yi hasashen lokacin da zai yi ya samu sallah daga lokacin da zai tafo wannan wajibi ne وعلى القريب بزوال الشمس tana wajaba kuma akan na kusa wadda ba na nesa ba bi zawali shamsi da karkatar rana da zarar rana ta karkata to ta wajaba a kansa wai shi wancan da aka ce kablan nida'i kafin kiran sallah ai kablan zawali saboda lokacin zawali lokacin kiran sallah ne kiran sallah da ake nufi kuma na biyu wanda liman ke hawa minbari idan malamai suna magana akan kiran sallar juma'a mai hukunci to shine wannan kiran sallar na biyu da shi Allah yake a cikin alkur'ani mai girma da yace ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'a wannan kiran sallar ake nufi na biyu mai hukunci ba wancan na farko mara hukunci ba shi wancan na farko ba shi da hukunci ana iya yin sa kafin zawali bal ma kafin zawalin ake yin sa kafin zawali don tunatar da mutane lokacin kiran sallah ya kusa sannan idan an yi shi babu wani hukunci da yake hawa kan mukallafai saboda an yi wannan kiran sallah ba wani hukunci da yake hawa kan mukallafai ya zama wajibi to kai kaza ko wajibi ka bar ciniki ko wajibi ka je kai wanka ko wajibi ka yi kaza a ba wani hukunci da yake hawa kan mu haka ya an ce kiran sallar juma'a ana nufin kiran sallar juma'a wanda liman yake kan mimbari ta yadda da zaran an gama kiran sallah liman zai tashi ya fara hudu ba to wanda yake nesa aka ce ya taho kafin kiran sallah ma'ana kafin zawali saboda a nesa yake yana hanya za a kira sallah wala'alla ya iso an kammala hudu ba wala Allah ya iso kafin a kammala hudu ba wala Allah ya iso an tada sallah saboda nisa amma wanda yake kusa to shi kuma zai yi ta hidimominsa zuwa zawali da zaran rana ta yi zawali mana an kira sallah to wannan juma'ar ta wajaba kansa hukunce-hukunce sun hau kansa na wajibi ya daina duk wata hidima wajibi ya tafi masallaci idan kuma ya kulla wata yarjejeniya a daidai wannan lokacin wannan yarjejeniya ta zama ɓatacciya ba zai saya ba ba zai sayar ba ba zai aura ba ba zai aurar ba ba zai shaida aure ba hatta magana da zance an hana shi saboda liman ya riga da ya fara hudu ba idan liman ya fara hudu ba to ba a zance ba a surutu ba a taɗi har sai liman ya gama hudu ba to wannan bambancin na nesa da na kusa kenan dangane da yanayin tafiya sallah duka abin da malamai suke nufi a nan tattalin wannan wajibcin ne na sallar juma'a yaya za a yi ka samu wannan sallar juma'ar ka sauke wajibi sai ka yi la'akari da yanayin tazarar yadda kake da masallaci saboda masallacin juma'a jama'a ya sha bambam da masallacin da muke salloli guda biyar saboda masallacin da muke salloli guda biyar kowace anguwa da nasu wala Allah anguwar ma ka samu duk rukunin gidaje da nasu to na juma'a kuma san masallacin juma'a shi kuma ya tattara masallatan salawatul khams ne za a rufe su sai a je a sallaci juma'a to kun ga idan haka ne kenan masallacinka na juma'a da yiwuwar ya fi masallacinka na salatul khams nisa tunda an haɗa ku ne masallacin salatul khams a masallaci guda ɗaya ku je ku juma'a to shi yasa zaka ga malamai suna la'akari da tazara zuwa masallacin juma'a suna magana akai to wannan wajibci sananne ne alkur'ani ya yi ishara zuwa gare shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sarraha aljumu'atu wa salatul jumu'ati wajibatun ala kulli muslimin illa arba'a sallar juma'a wajibi ne ko fardun a wani hadis fardun ala kulli muslimin illa arba'a sallar juma'a wajibi ne ko farilla ne akan kowane musulmi in ban da mutum hudu wanda za mu ambace su a nan gaba cikin karatu insha Allah ta'ala wakila bil azani wasu suka ce a'a daga kiran sallah ba daga zawali ba domin ta iya yiwuwa din a yi zawalin kuma ba a kira sallar ba ya zama bayan zawalin lokaci ya dan ja kafin a kira sallah wanda galibi yanzu a masallatai yamma haka ne zawali za ka samu tun sha biyu da wani abu kamar da rabi haka ko wani makamancin haka ake zawali yake farawa to amma kuma in an ce zawali ana nufin karkatar rana ba karkatar rana da wato amma kuma galibi masallatan juma'a wasu sai ɗaya ma ake kiran sallar wasu sai ɗaya da rabi ma ake kiran sallar liman ya hau mumbari to wasu malaman suka ce na kusa ya kirdadi zuwansa masallaci daga zawali wasu suka ce a'a daga kiran sallah idan an samu bambanci tsakanin zawali da kiran sallah almuhim abin da karatun ne yake nunawa shine a wai bahaushe ce ido ba mudu ba ma ya san kima kowa ya san ina ne masallacin juma'arsa kuma wace irin tazarar tafiya zai yi ya samu sallar juma'a a irin wannan lokacin ma abin ya kara sauki ai da can zai iya yiwuwa ma ba za ka ji kiran sallah ba kuma baka san lokacin da za a tsaye da sallah ba sai dai kai hasashe kai kirdado to amma yanzu akwai amsa kowa akwai lokaci irin na agogo duk an saka galibin masallatan juma'a za a ga suna da lokacin da suke sallah sananne ne akwai yan ɗaya saura kwata akwai yan ɗaya akwai yan ɗaya da rabi akwai yan biyu saura kwata akwai yan biyu akwai yan biyu da rabi akwai yan uku saura don haka sanin lokacin to zai taimaka maka wajen sanin a me ya kamace ka na lokacin da za ka tafi za ka tafi sallar juma'a amma na wajibi don muna magana akan lokacin tafiya na wajibi wanda idan wannan lokacin ya maka baka kama hanya ba kana cikin haramiya domin ka ɗauko hanyar rasa sallar juma'a ne da haka ana magana ne kan lokacin wajibi amma akwai lokacin mustahabbi na falala wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya magana a kai ko ce wanda ya tafi a lokaci na farko kamar ya yanka ya yi sadaka da raƙumi ne wanda ya tafi a lokaci na biyu kamar ya yi yankan sadaka ne da sa bajini wanda ya tafi a lokaci na uku kamar ya yi yankan sadaka ne da rago wanda ya tafi a lokaci na hudu kamar ya yi yankan sadaka ne da kaza wanda ya tafi a lokaci na biyar na ƙarshe shi kamar ya yi sadaka ne da kwai daga nan kuma sai wanda kadai wajibi ya sauke amma an gama rabon bonus da falala bayan to yanzu maganar wajibin muke yi a nan ba magana falalar ba malam ya ce walwujubiha saba'atu shurutin wajabcin sallar juma'a yana da sharuɗa guda bakwai al'awwalu sharaɗi na farko ku riga da kun sani a karatuttukan baya an san me sharaɗi sharaɗi shine aikin da in babu shi babu ibada amma samuwarsa shi kaɗai ba shi ne samuwar ibada ba sai an haɗa da waɗansu abubuwa kafin ta samu amma shi ɗin in babu shi to ba za ta yiwu ba wannan sharaɗin mun sha faɗa cewa akwai sharaɗi na wajabci wanda ake nufin idan wannan sharaɗin bai samu ba to wannan ibadar ba ta zama wajibi ba akwai sharaɗi na inganci wanda yake nufin idan wannan sharaɗin bai samu ba idan aka yi ibadar a haka ba ta inganta ba akwai sharaɗi kuma da ya haɗa biyun gaba ɗaya da wajabci da inganci wanda yake nuna idan wannan sharaɗin bai samu ba wannan ibadar ba ta wajaba ba ko kuma idan aka yi ta a haka ba ta yi ba to duka waɗannan sharuɗan malam yana tafiya da su a cikin karatu sai ya dunkula su ya ce wajabcin juma'a na da sharuɗa guda bakwai duk guda eh saba'atu shurut guda bakwai yawa wanda da yace wajibcin juma'a kamar za ka fahimci cewa duka sharuɗan wajibci ne za a ambata alhalin akwai wanda na na inganci ne akwai wanda kuma na wajibci ne da inganci al'awwal sharadi na farko a taklifu takalifi takalifin nan yana nufin abu biyu shine balaga da hankali shi ake nufi da takalifi yaro da bai balaga ba ko mahaukaci waɗannan ba a ce musu mukallafai da haka a takalif sharaɗin takalifanci فلا تجب على صبي sallar juma'a ba ta wajaba a kan yaro wanda bai balaga ba wala majanunin ba ta wajaba a kan mahaukaci wa nahwihima da makamantansu su biyun kamar mai farfadiya kenan sallar juma'a ba ta wajaba a kansu to amma in ka duba wani sharuɗan guda biyu yaro sallar juma'a ba ta wajaba a kansa amma kuma zai iya halartanta in ya halarce ta kuma idan ya yi idan ya zo da ita yadda aka bukace ta yana da ladanta ta inganta kenan balaga sharaɗi ne na wajibci amma ba na inganci ba baya hana sallar yaro ta inganta matukar mumayyizi ne ya ya sanya ake sallah ko da ko bata wajaba a kansa ba amma ɗayan mahaukaci ko mai farfadiya ba ta wajaba kuma ba ta inganta mahaukaci da zai je sallar juma'a a yi sallar juma'a da shi kamar yadda bata wajaba ba haka in yayi ma bata inganta ba shi yasa ana huduba ma yana ta hayaniyarsa yana ta surutu sannan an shiga sallah ma yana ta surutu to ko da ya nutsun an shiga sallar ya yi ta tunda mahaukaci ne ba ta yi ba to kun ga shi hankali sharadi ne da ya haɗa abu guda biyun da wajibcin da ingancin duka a sani sharadi na biyu alhurriyatu yanci fala tajibu ala abdin wala man fihi sha'ibatu hurriyatin sallar juma'a ba ta wajaba akan bawa wala man fihi sha'ibatu hurriyatin ko kuma wanda yake da sofa ne na yake da sofa ne na yanci sofa ne na yanci kaga da anan malam yake sha'ibatu riffin sofa ne na bauta amma sai ce sofa ne na yanci to amma duk kusan tafiyar su daya wanda aka ce yake da sofa ne na yanci wato yake da wani bangare na yanci kenan akwai yana tare da bauta wanda aka ce yana da wani bangare na bauta kenan yana tare da wani bangare na yanci akwai wasu bayi waɗanda da su ake idan ana irin wannan zancen akwai bawa zallan bawa zunzurutun bawa wanda laraba suke cewa alkinnu wanda wannan bawa ne tsagwaron bawa babu wata alama ta samun yanci tattare da shi to wannan bawan bawa ne cikakken bawa to amma cikin bayi akwai almukatab almukatab shine bawan da ubangidansa ya ba shi damar ya haɗa wasu wata dukiya don ya zama ɗa ya biya kansa ya fanci kansa ko ya nemo mai fansansa ya zama ɗa misalin ya ce masa na baka daga nan zuwa baɗiya wannan watan ka tara dubu ɗari biyu da hamsin ka zama ɗa to duk lokacin da ya kawo naira goma ya sayi yanci na naira goma ya kawo naira ɗari ya sayi yancin ɗari ya kawo dubu ɗari ya sayi yanci na dubu ɗari ɗari da hamsin to fa yancinsa ya fi bautarsa yawa amma dai ba zai gushe ba bawa ne ma baqiya alaihi dirhamun haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa al mukatabu abdun ma baqiya alaihi dirhamun bawa da yake cikin mukataba bawa ne ko da dirhami ɗaya ya rage bai gama cikatawa ba bawa ne to amma tunda ya ba da kuɗin yanci to gwargwadon yawan kudin safa yana jin kamshin yanci to wannan ba a sa shi a cikin wato tsantsar bayi ana sa shi a cikin mukatar bawa ne amma yana jin kanshin yanci akwai bawan da ake cewa almudabbar almudabbar shine bawan da Ubangidansa ya yi wasicin ‘yancinsa a bayan mutuwarsa, ya ce, A bayan na mutu, kai, na ‘yanta ka ka zama ɗa, haka daga ran da Ubangidansa ya mutu, to shi ɗa ne. To, kaga shi ma wannan yana jin ƙanshin ‘yanci. Sannan akwai a cikin bayi akwai wanda aka yanta sashensa aka bautatar da sashensa almuba'ab wanda ake ce da shi almuba'ab shine ba wanda misali na mutum biyu ne shi sai mutum ɗaya daga cikin iyayen gidansa ce ya yanta rabinsa ɗayan kuma bai yanta ba da haka shi rabi ɗa ne rabi bawa shi wannan ya fi waɗancan biyun wato kama da ‘ya'ya saboda shi ai yau bawa ne gobe ɗa yau bawa ne gobe ɗa su waɗannan da zunzurutun bawa da mukatabi da mudabbari su zuwansu sallar juma'a sai da izinin iyayen gidansu amma shi kuma wannan muba'azi to shi ya sha bamban da su ta yadda shi idan juma'a ta faɗo ta mai bauta a nemi izininsa in ta faɗo tasa da aka yanta shi ba ruwansa da kawai zai tafi juma'a sanai a cikin bayi akwai ummul waladi wannan mace ce tumin da yake da baiwa ya yi sadaka da ita ta haifi ta haifa masa ɗa to wannan ita ita ake cewa ummul waladi ita ma tana jin kamshin yanci abinda zai hana ta yanci mutuwarsa idan ya mutu ta zama ya idan ya mutu ta zama ya shi yasa da malamai suke fassara hadisin annabi alaihi salatu wassalam da ya faɗi alamomin tashin alkiyama ya ce an talidal amatu rabbataha shi ne baiwa ta haifi uwar gijiyanta to malamai sukan fassara da zahiri cewa a wayi gari baiwa ta haifi yaro ɗa ne na cikinta kuma ya shugabance ta tana baiwa shi kuma ɗa ne domin baiwa idan ta haifa da ubangidanta to ɗan da ta haifa shi ɗa ne ai ɗa ne in ta haifu da wani ne aka yi mata aure tana baiwa ta haifu da wani to bawa ne na ubangidanta amma in ta haifu da ubangidanta mai ita to abin da ta haifa ɗa ne ita kuma baiwa to amma malamai sun tashi ba da misalin yaya za a yi ta shugabanci ko ya shugabanci uwarsa sai su ba da misalin ubangidan ya tsufa ta yadda ba zai iya ci gaba da gudanar da hidimomin gidan ba shi kuma ɗan ya taso sai ya karɓi ragamar gidan matukar uban yana nan da numfashinsa kuma bai yanta ta ba ita baiwa ce ɗan nata kuma zai karɓi ragamar gidan shi yanzu ɗa ne ya zama shugaba uwarsa baiwa ce a gidan amma misalin ba zai sawwaru ba ba zai yiwu ba sai idan uban yana raye saboda idan uban ya mutu to ta zama ya dan ba zai mata gadarar yanci ba dole misalin sai dai a kawo ya tsufa ya sauka daga karaga shugabanci to da malam yake a sallar juma'a ba ta wajaba akan bawa ko wanda yake da wani sofa ne na yanci to yana nufin ire-iren waɗannan duk da muna magana akan sallar juma'a ne na ambaci ummul walad ne don fa'ida domin dama ita mace ko da ba baiwa ba kuma da zamu karanta nan gaba sallar juma'a ba ta wajaba akan ta don haka sallar juma'a ba ta wajaba akan akan bawa asalis na uku az-zukuriyatu mazantaka fala tajibu ala imra'atin sallar juma'a ba ta wajaba akan wata mace daga cikin mata sawa'un karama ce ko babba ko tsohuwa matar aure ce ko ba matar aure ba sallar juma'a ba ta wajaba akan mace mata suna sallar azahar ne ranar juma'a na tsallake? to walakin yustahabbu lahu walisabiyyi huduruha sai dai an so lahu ga shi bawa walisabiyyi da kuma yaron huduruha halartar juma'a mustahabbi ne yaro ya halarci sallar juma'a zai samu lada mustahabbi ne bawa ya halarci sallar juma'a idan an ba shi izini kamar da muke magana a kai zai samu lada to kun ga kenan da kamar da na ambata muku a baya da balaga da yanci sharuɗa ne na wajabci amma ba sa hana inganci don yaro bai balaga ba baya hana sallarsa ta juma'a ta inganta don bawa bai samu yanci ba baya hana sallarsa ta juma'a ta inganta asalis na uku azzukuriyatu mazantaka فلا تجب على امرأة صلى الجمعة باتا وجب أكم mace ko wacce ce daga cikin mata mata suna sallah a zahar ne ranar juma'a amma su ma inda za su halarci masallacin juma'ar su yi sallar juma'ar sallar juma'ar ta yi kuma ba sai sun yi azahar ba duk wanda juma'a bata wajaba a kansa ba kamar bawa duk wanda juma'a bata wajaba a kansa ba amma azahar ta wajaba a kansa kamar bawa kamar mace baliga kamar matafiyi da za mu karanta a gaba kamar mara lafiya to inda za su yi sallar juma'ar to azahar don ta faɗi a kansu an gane? wanda juma'a ba ta wajaba a kansa ba kuma sai ya yi juma'ar to azahar ta faɗi a kansa ba zai azahar ba in bai yi juma'ar ba to zai yi azahar waɗannan suna ƙara bayyanawa a fili dangane da matsalan nan ta sallar idi ranar juma'a kan cewa wanda ya samu halartar sallar idi ranar juma'a to juma'a ranar bata wajaba a kansa ba sai wasu suka yi kuskuren fahimta wa- wannan nassi suke karantsaye akan kuskuren fahimtar kuma suke dagewa su hakikance alhalin sun sauka daga kan ƙa'ida ta addinin musulunci wanda bai kamata a ce kamar ya su wannan ƙa'idar ta ɓuya musu ba domin idan juma'a ta sauka akan mutum wajabcinta ne yake sauka idan wajabcin juma'a ya sauka to sai ka duba shin akwai waɗanda wajibcin juma'a yake sauka a kansu kafin ranar idi kafin wannan idi amsa shi ne akwai akwai waɗanda wajibcin juma'a yake sauka a kansu akwai mace akwai bawa akwai matafiyi akwai mara lafiya wajibcin juma'a yana sauka daga kansu to amma da wasu jibcin juma'a sauka a kansu sai azahar ta fadi daga kansu a za su yi azahar kuskure ne don wajibcin juma'a ya sauka a kan mutum ya sauka daga kan mutum sai kuma ka sauke masa hadda azahar wannan kuskure ne amma idan ka ɗauka cewa ai yayi sallar idi tunda ko yayi sallar idi to sallar idi ta zame masa idinsa da juma'arsa za a ce maka wannan kuskuren fahimta ne kai kuskuren fahimta ne kai ba ana nufin idin shine madadin juma'a da azahar ba a'a ana nufin tafiyar don yowa sallar akwai wahala ka sake maimaitawa domin kamar yadda juma'a take hada masallatan salawatul khams haka idi yake lankwame masallatan salawatul khams hadda na juma'a to idan an dunguma an tafi idi wani a hanya ya yi minti talatin wani ya yi awa ɗaya wani ya yi minti sha biyar komawa haka sannan an koma din an yi gaishe gaishe an yi ziyarce ziyarce in lai ya ce an shagala da yanka idan aka ce a sake komawa kuma du juma'a an sake wato an shiga an shiga cikin kuntatawa shi kuma Allah madaukaki sarki yana cewa yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usr Allah yana son ku da sauki ba son ku da wahala na haka wannan kaiwa da komowan ne aka duba maka sai aka yafe maka wajibcin juma'a sai kuma sai a zahar sai ta fada kanka ai ba wai idan ka ce saboda kayi idi ne ka sallah ta ma yawa aka ce karka juma'a ai kayi idi a ake biyar a rana sallar ya kamata a dinga fahimtar wajahin nassi raka'a biyun idin ne da kai kawai shi kenan sai ta ishe ka ce a ce sallah ta maka yawa ba sai kai juma'a ba sai kai azhar ba kai sallah da yawa dan kai raka'a bi da hansi amma kuma kullum za ka yi bi da asuba za ka yi hudu da azhar za ka yi hudu da la'asar za ka yi uku da magariba za ka yi hudu da isha hakan ma ana so ka dan kara ka dan yayyafa da wani abu inda sallah tana yawa da a dora biyar din nan ashe kenan ba yawan sallah aka duba maka aka maka rangwame ba a'a kaiwa da komowa aka duba maka idan ko kaiwa da komowa aka duba maka to ba dalilin da zai sa ka ce kana gida kuma ba za ka azhar ba ba dalili domin ita azhar ba sai kai wannan dogon zangon kafin ka yi wuta ba kamar jam'i ne na magariba da isha a dalilin ruwan sama mecece hikimar da yasa aka ce a yi magariba da isha a lokacin da ake ruwan sama hikimar shine ku yi zuwa ɗaya zuwa biyu akwai wahala kun zo kun yi magariba a cikin ruwa kun koma gida kun sake dawo isha a cikin ruwa da caɓi da duhu kun koma gida sai zanin akwai wahala sai Allah maɗaukakin sarki ya yi rangwame ku yi a tafiya ɗaya sai aka haɗa muku su sai wanda yake gida dan an yi ruwa sai haɗa magarba da isha zai yiwu wanda yake gida saboda yau an yi ruwa kawai zai haɗa magarba da isha ba zai yiwu ba to me yasa kawai saboda an yi ruwa ne shi sai a haɗa sallah a saboda mashakka ta zuwa masallaci to fahimta ita ce ilimi fahimta ita ce ilimi ko iliminka ba shi da yawa idan kana da kyakkyawar fahimta ingantacciyar fahimta to kana da ilimi duk tarin iliminka idan ba fahimtar kirki a cikinsa to ba ilimi ba ne ɓarna ce kawai saboda za ka ɓatar ne kai ɓatacce ne kuma ka ɓatar da mutane Allah ya mana shirya baki daya sallar juma'a ba ta wajaba a kan mace amma za ta yi azahar in ta samu halartar juma'a to shi kenan ba sai ta yi azahar ba ɗaya tana maye gurbin ɗaya malam ya ce arrabi'u na hudu al'ikamatu zama zama da ake nufi a nan kishiyar tafiya ba zama kishiyar tsaiwa ba zama kishiyar tsaiwa ana ce masa aljulusu ko alqu'udu amma al'iqamatu kishiyarsa as-safaru an gane yawa don haka zama ya zama mazauni ne ba matafiyi ba fala tajibu ala musafirin sallar juma'a ba ta wajaba akan matafiyi إلا أن ينوي الإقامة أربع إلا أن ينوي إقامة أربعة أيام سيدي إذا نير زمن كوانا هدو to in dai yayi niyyar zaman kwana hudu to in dai in dai mutum zai yi kwana hudu a gari a malikiya to shi ba matafiyi bane to daga wannan lokacin a hukuncin kasaru ya sauka daga kansa hukunce-hukuncen matafiyi na shari'a kamar sauke azumi to sun sauka daga kansa saboda zai yi abin da ya kai kwana hudu wannan kuma mun sha faɗa a karatu cewa babu dalili a wanda yake nassi karara da ya yanke tazarar kwanaki da mutum zai kasance matafiyi ko kwanakin da mutum zai fita daga hukuncin matafiyi irin waɗannan abubuwa da ba a samu shari'a ta musu iyaka ba to komawa ake zuwa ga al'ada ta musu iyaka to shi yasa su shekul islam taimiya da wanda suke kan irin wannan fahimtar suka tafi akan cewa kawai matafiyi da nisan tafiya da yawan kwanaki kawai a koma wa al'adar mutane a al'adance ina ne idan mutum ya tafi zuwa nisan ina ne zai ɗauki kansa matafi za a kalle shi matafi ina ne kuma za a kalle shi ya je anguwa kwana nawa ne mutum za a dinga masa kallon matafi zai dinga ɗaukan kansa matafi kwana nawa ne za a dinga masa kallon ɗan gari wannan al'ada ce za ta yi za ta yi hukunci haka sai aka bar wa al'ada to da aka bar wa al'ada kuma sai zama al'adar mu a tazarar guraren da malaman malaman malikiya da wanda suke tare da su suka suka yanke na nisa a al'adar mu gurin da bai kai nan ba ma ana iya ganin mutum ya yi tafiya kwanakin da malamai suka yanke kwana hudu ko kwana uku a wajen wasu a al'ada al'adar mu mutum yakan iya sati ma ko sati biyu matafiyi ne shi yanzu za ka iya samun ma'aikata kamar magina za su tafi wani gari kamar abuja za su yi aikin gini ko kano za su yi sati biyu ko sati uku suna aikin gini matafiya ne su ba 'yan gari ba ne ba zama suka je ba kuma sun san cewa ba kwana hudu za su yi su gama ba kaga irin wannan ba za ka musu hukuncin cewa su yan gari ba ne da wani dalili za ka musu hukuncin su yan gari ne bayan baki ne ba su sake ma da garin ba ba su sake da mutanen garin ba komai a hannu a hannu in za su sai abinci za su saya ne irin na baki za su dinga dubawa suna suna duba suna sara suna duba bakin gatari suna duba dan sauran guzurinsu suna tattali kar su je kuma su cinye kudin da suka kudin aikin a wajen kaga duk wannan halin matafi ne yawwa mala yake sai dai idan yayi niyyar zai yi kwana hudu a gari to a nan kam sallar juma'a za ta wajaba za ta wajaba a kansa mala yake alkhamisu na biyar alistifanu bi mawdi'in yustawtanu fihi zaman dindindin a wajen da ake zaman dindindin a wajen nan yana da alaƙa da shi mutumin kuma yana da alaƙa da wurin zaman dindindin ya sha bamban da wanda muka wuce a baya wanda muka wuce alƙama zama kishiyar matafi akwai wanda ya fita daga hukuncin matafiya amma ba mai zaman dindindin ba ne kamar ɗan makaranta yanzu wanda ya tafi makaranta zai je semista ɗaya wata hudu ko masu tafiya kasar waje zai je semista biyu wata takwas ko tara kafin ya zo hutu gida ya fita daga hukuncin matafi mazauni ne amma ba na dindindin ba ya fita daga matafiyi amma kuma ghairu mustautin ba mai zaman dindindin ba ne to bambancinsu shine shi wanda ya fita daga matafiyi ya shiga hukuncin mazauni juma'a tana wajaba a kansa amma ba a malikiya idan adadin da ake bukata na mutane masu wanda juma'a za ta inganta da su bai cika ba shi irinsa ba zai cika ta ba saboda wannan sharadin na biyar sarki malami ka gane juma'a ta waje ba a kansa tunda shi ba matafiyi ba ne to amma juma'a kuma ba ta inganta sai da mutane jama'a da suka wadaci sallar juma'a dukka kowane ɗaya a cikinsu mai zaman dindindin ne a garin dindindin to shi ko wannan tunda ya fita daga cikin matafiya amma ba mai zaman dindindin ba ne to shi juma'a ta waje ba a kansa amma kuma ba za ta inganta da irinsa ba za ta inganta ne da masu zaman dindindin shi sai juna idan an samu adadin masu zaman dindindin da juma'a za ta inganta da su to saura in sun jona kowa ta tasa ta yi amma idan adadin da ake bukata na sallar juma'a ba su cika sharaɗin zaman dindindin ba to juma'ar ba ta yi ba gaba ɗaya to irin wannan mutumin da ya fita daga cikin matafiya amma bai shiga cikin masu zaman dindindin ba to idan ire-iren su ne a masallacin juma'ar ba za ta yiwu ba shine bambancin sharaɗi na biyar da na hudu a samu alistifan zaman dindindin ga shi mai sallar bi mawdi'in sannan kuma a gurin da yustawtanu fihi ake zaman dindindin a wajen nan ɗin ma kar ya zama waje ne ba na zaman dindindin ba kamar gurin gudun hijira tentin yan gudun hijira ba na dindindin ba ne to ba za a yi sallar juma'a a wajen ba su kansu ba masu zaman dindindin ba ne juma'a ba ta waje ba kansu ba an gane ko haka wannan yana da alaka da sharadi na na na, na hudu amma suna da dan bambanci to as-sadis na shida al-qurbu al-qurbu kusaci بحيث لا يكون منها في وقتها على أكثر من ثلاثة أميال تيندا لا يكون منها في وقتها بزي كسنتي سكان سدئتا واتم دم سلاتي كنا سكان سدئتا في وقتها أتكل لوكتنتا على أكثر من ثلاثة أميال أسمد من أكبر ya zama yana kusa ta yadda tsakaninsa da masallacin juma'a daga lokacin juma'ar ya shiga zuwa a yi sallar juma'ar ya zama tazararsa da masallacin ba zai wuce mil uku ba wai in ya wuce mil uku to ya yi nisa juma'a ba ta waje ba kansa ba وهو القدر الذي يبلغه الصوت الرفيع ما لن يتي من أكو شين غرغد تزرد صوتي مدوك كيزي إسو إذن لا داني يكذا صلى صوتي مدوك كيزي إسو من أكو إذا كانت الرياح ساكنة إذن إسكا تاكسنتي النسي إذن إسكا تاكسنتي شروع babu babu wato iska ba ta kada idan iska tana kadawa to a ya ɗebi sautin ta wani wuri da shi akwai yiwuwar ma tsakaninka da masallacin bai kai ko mil ɗaya ba amma ba za ka ji ba saboda iska ta yi ta yi ta yi baya da sautin yawwa to idan iskokai suka kasance a nitse wal aswatu hadi'a saututtuka kuma sun yi shuru saututtuka kuma sun yi shuru hadi a daga alhudu eh sun yi shuru babu hayaniyar sautuka masu masu DJ ba su kukkunna ba eh da masu shagunan saka memare ba su kukkunna ba da sautin hayaniya da masu sayar da magunguna lasfika a motoci ba su kukkunna ba amma an kukkunna hayaniya to kaga a sautuka suna karo kenan wal mu'addinu sayyitan kuma mai kiran sallar shi kuma yana da murya wai shi tune sharɗan jiyowa daga mil uku iska ba ta kaɗawa sauti baya hauragiya sannan kuma mai kiran sallar ma yana da murya wa mabda'ul amyali thalathati min al manari mala yace mafarar mil ukun kuma daga manara mafarar mil ukun tana farawa ne daga manara manara shine dakalin da ake a masallaci don kiran sallah akwai dakali da ake a masallaci da can yanzu masallaci ba a musu wannan abu da can akwai dakali za a ɗanyi sanda kuma a sama a kafa shi ladani zai hau matakala ɗaf ɗaf ɗaf ɗaf sai ya hau har ƙololuwa sai ya rike wannan sandan sai ya ƙwalla kiran sallah a rayuwata dai na ga wannan kuma ina jin kamar yayin ya wuce wanda bai gani ba to bai gani ba kuma zai wahala ya gani dan yanzu yayin masallaci ba a yi sai dai ka gani ka ji a karatu dan masallacin da na sani yake da shi ma da aka zo da aka zo renovating ba rushe shi aka aka sake ba gyara kawai aka yi amma daga cikin gyaran shi ne a cire wannan abu aka cire shi kuma ko gyara ne hakan din ko ko barna ba zani ba to wasu suka ce daga wannan manarar gurin kiran sallah za a fara irgen mil ukun naka mala ya ce wakila min tarafil baladi wasu kuma suka ce a'a daga farkon gari daga farkon gari za a fara irgen mil ukun naka amma zance mai inganci daga gindin masallacin daga nan jikin manara ake fara lissafin tazarar mil ukun shine ya fi shahara a malikiya din kuma shine yake da rinjaye kaga zai zama hannu cikin gari an ce daga bakin gari to na cikin gari ba malam ya ce wal milu alal mashhuri to me mil din sai ce to mil din bisa shahararren zance a malikiya kama saya ati kamar da zai zo nan gaba alfa dira'in malam ya ce zira'i dubu biyu ne an san zira'i ko zira'in hannu zira'i dubu biyu shine mil ɗaya a mutanen da sun sha wahalar lissafi kuma ko wani ne ya dinga kwanciya yana haka yana irgawa sai da ya irga zira'i dubu biyu ko yaya aka yi oho wata hadidu bil masafatil mazkura malam yace yin iyaka da tazaran nan da aka ambata ta mil uku innama huwa fi haqqil kharij an baladil jumu'ati ya shafi wanda yake wajen garin juma'an ne wanda suke rugaje da ƙauyuka wai da su ake maganan mil ukun banda na cikin gari wa amma man huwa fiha amma wanda yake cikin gari fatajibu alaihi juma'a tana wajaba a kansa walau kana min almasjid ala sittati amyalin ko da kuwa daga masallaci zuwa yadda ya kai mil shida gari ya girma kenan ai duk cikin garin ne ana magana da mutanen ƙauye ne mil uku amma na cikin gari na cikin gari ne na ka ko ya kai mil shida ya ninka to yana cikin gari shi wajibi ne ya zo masallaci amma na ƙauye in ya wuce mil uku to ya haƙura da zuwa sallar juma'a ta fada a kansa kawai ya yi azahar a yadda yake tunda ƙauyen su ba ba ba wala'alla babu jama'ar da suka kai su juma'a ko ko ba ƙauyen dindindin ba ne wala Allah ba su cika wani sharadi daga cikin sharadan juma'a ba sai su yi azhar kawai as-sabi' as-sihhatu na bakwai lafiya wala tajibu ala maridin sallar juma'a ba ta wajaba akan marar lafiya wa in sahha qabla an tuqama lazimatu idan ya samu lafiya kafin a tsaye da sallar juma'ar to ta wajaba kansa eh sai kawai ya warke kafin a ta da juma'a to wannan ba iya marar lafiya ba duk waɗanda juma'a ta fada a kansu da wani uzuri idan uzurin ya kau ya kau musu a lokacin sallar juma'a to wajibcinta ya hau kansu kamar yaro ya balaga dole ya tafi juma'a kamar mahaukaci ya warke dole ya tafi juma'a kamar mara lafiya ya warki bawa a yanta shi waɗannan da zai yiwu uzurin su ya kau amma mace uzurin ta ba zai kau ba kwace ta zama namiji wanda uzurin su zai yiwu ya kau idan uzurin su ya kau to dole zai tafi juma'a amma za a ba shi uzurin ya zo da sharuɗan da ya zo da sharuɗan da sai da su juma'ar ta yi masa in mahaukaci ne ya yi tsarki ya yi alwala yaron ma haka gabanin a ce musamman a ce mafarki ya yi ya farka kawai sai ga ya mafarki dole sai ya yi wanka sannan ya tafi sallar juma'a to idan ya zama ba lokaci zuwa ya wannan wankan an idar da sallar juma'a to shikenan sai ya azhar wajibin juma'a ya fada kansa Allahu ta'ala alam to waɗannan sharuɗa da malam ya kawo in kun kula da mace da bawa da matafiyi da kuma mara lafiya su ne suka zo cin hadisi annabi sallama guda ɗaya da yace juma'a wajibi ne akan duk musulmi in ban da mutum hudu sai ya kawo mace da bawa da matafiyi da mara lafiya Allah mara ku sarki ba mu ladan abin da muka yi daidai kuskure ubangiji Allah ya yafe mana ya gafarta mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyi karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ilaik bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ya ce dangane da magana mutanen ƙauyen nan da ake magana tazarar a nisan su daga masallaci zuwa yadda suke to yaya kamar yanzu yadda garuruwa suka yi girma ta yadda ƙauye zai zama daga gindin masallaci za ka iya lissafa masa mil uku a cikin gari ma sannan ana fita a garin kuma ga ƙauyen amma ya haura mil uku saboda girman garin sannan kuma a zamanin yanzu akwai amsa kowa sautin yana nisa ya wuce mil ukun da ake faɗa ɗin yaya wannan hukuncin yake abin da za mu ce a nan shine wannan istihadi ne na malamai ba wai nafsi ba ne ya nassanta ita sallah tana wajaba akan mutumin da yake iya jin kiran sallah saboda hadisin dattijan nan da ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ma'aikin Allah ni makaho ne ba ni da ɗan jagora kuma hanyar tafowa daga gidanmu ba ta da kyau shin zan iya sallata a gida ba sai na zo masallaci ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce eh haddattijan nan ya juya makaho sai annabi alaihi salatu wassalam ya ce da shi amma kaga kana jin kiran sallah ya ce eh ina ji sai ya ce to ka amsa a wata riwayar ba zan iya sama maka hanzari ba to kaga kenan babban dalilin wajabci na sallah a masallaci a kan mutum shine jin kiran sallah to da zarar mutum a yanda yake yana jin kiran sallah sannan kuma zai iya tafowa ya samu sallar to sallar ta wajaba a kansa amma ko da ji kiran sallar iska ce ta kawo masa amma da zai tafi zai ci uwar wahala kuma ba lallai ya samu sallar ba kamar yadda suke cewa ya fita kafin kiran sallah wannan istihadi ne na malamai mutum baya taron wajibi kafin ya wajaba a kansa daga lokacin da ta wajaba a kansa zuwa ya same ta idan zai iya zuwa ya same ta to ta wajaba a kansa amma daga lokacin da za ta wajaba a ce ba zai iya samunta ba saboda nisan da yake kawai amsa kuwa ce iska ta kada take kai musu to wannan sallar juma'a ba ta wajaba a kansa ba za a lazumta masa ya kamo hanya tun kafin ta wajaba a kansa har sai ya zo shi ba ta wajaba masa a hanya ko ta wajaba masa a cikin gari ya shigo idan an yi haka wato an kallafa masa abin da Allah madaukakin sarki ne bai kallafa masa ba mutum yana yunkuri ne da wajibi lokacin da wajibin ya ya hau kansa baya yunkuri da wajibi kafin kafin lokacinsa za ka samu a malikiya har sukan tsananta ranar juma'a ga ayin tafiya sukan karhanta fita yin tafiya ranar juma'a ko da da hantsi ne saboda wai kar mutum ya haram ya mai sauke wa kansa wannan wajibin na sallar juma'a alhalin kuma da hantsi ko da rana bata waje ba akan mutum ba to yana da damar sa yana da damar da uzuri ya same shi tafiya zai tafiyar sa ba wani abu a ciki kuma ba zai hana tafada a kansa ba tunda ya riga ya shiga cikin hukuncin matafiya Allahu ala ana mala wa alaikum salam jinya mai aikin jinya sallar juma'a tana faduwa a kansa musamman idan a tafiyarsa sallar juma'a zai cutar da majinyaci wajen bashi magani ko kula da shi ko juya masa kwanciya da sauransu to matukar ba zai samu damar da zai je sallar juma'a ya dawo ba to sallar juma'a tana faduwa a kansa amma matukar majinyacin ya dan samu sauki saukin da zai iya zuwa yau sallar juma'a sai ya dawo ba tare da ya bukace shi ba to sallar juma'a ba za ta fadi a kansa ba da wannan uzur to wajibi yana sauka akan mutum ne gwargwadon larurarsa Allahu a'lam assalamu alaikum sallar juma'a saboda da jefa eh eh a duk lokacin azhar lokacin juma'a ne duk lokacin sallar azhar shine lokacin sallar juma'a dan haka har uku sauran in an yi sallar juma'a ta yi ba wani matsala duk lokacin azhar ne Eh, yana farawa daga lokacin azhar yana karewa da karewar lokacin azhar Eh, to kamar ta nan ko wanda ya fara magana kafin da zan soke mu To, batun ummul walai da aka yi baiwa da ubangidanta ya sadaka da ita an ce idan ya mutu ta zama ta sami yanci to idan kuma bari ta yi fa ba haihuwa ta yi ba amsa anan shine idan ta yi barin mutum in dai barin da ta yi na mutum ne to ta zama ummul walad ko da bai zama ɗa rayayye ba ta zama ummul walad ne Allahu a'lam na'am malam. ce kamar matafiyi da yake a yanzu nan mutum yana tafiya akan hanya zai iya tadda sallolin juma'a suna nan barkatai akan hanya wani lokacin ma zai je wani wurin ana hudu ba wani wurin an tada sallah ma to dole zai tsaya ya yi ne in ya ga irin wannan ko kuma kawai ta tafiyarsa an sa shi ne ya ta tafiyarsa inda bata waje ba a kansa ba ba abin da ya shalle shi zai iya tsayawa ma ya sai ruwa ya sha ya wuce saboda zai iya ciniki shi tunda juma'a bata waje ba a kansa ba zai iya ciniki a wajen kuma ya wuce tunda bata waje ba a kansa ba babu damuwa ba ana nufin cewa tunda ba zai ga ana yi ba ne ko ya ga ana yi ko ya tsaya yanda ake yi ba sai ya yi ba malaman fitowa suna magana ma akan halaccin matafiyi ya bi sallar juma'a ya yi nafila kaga karewa kenan ko ya bi sallar juma'a shi kuma da niyyar nafila ya yi nafila ba juma'ar ya yi ba inda bata waje ba kansa eh na mara alaikum salam ga yaushe ne aka hana yin magana lokacin da liman yake hudu ba malamai sun yi sabani wasu malaman suka ce daga lokacin da kakkir jaji an fara hudu ba a ko'ina kake a masallacin da za ka yi sallar juma'a kakkir jadi yanzu an fara hudu ba to doka ta hau kanka wasu suka ce a'a daga lokacin da ka fara ci daga nan doka ta hau kanka wasu suka ce a'a daga lokacin da ka shiga masallaci to amma na tsakiyan ya fi kama da daidai da kuma a adalci kuma ya fi kama da wato abinan maslaha domin idan ka ce mutum daga yadda yake kirdaje an fara hudu ba ya ɗora kansa doka kawai a gaya daina magana a yi a yi da shi ya daina kula kowa shi ba komai yake ji ba shi kuma baya kula kowa kaga ba shi ma'ana ta iya yiwuwa kuma ya ɗaukan dumar magaji da nishi ta yiwu ma ba fara huduwar ba liman ya makara ranar shi kuma yana nan a cikin doka kaga wannan ba shi da ma'ana wanda kuma aka ce sai ya shiga masallaci to akwai yiwuwar yana jin hudubar daga yadda yake yana tafiya yayi ta surutu yayi ta surutu har sai ya je masallacin kafin a ce ya kafe abin hawansa ya je ya shiga masallaci an gama hudubar ma sai ya zama bai ma amfana da abin da yake jin ba kuma dama hikimar da ta sa aka ce a yi shiru don a amfana ne to kaga ya fi kama da mutum mai ji to ya ɗauki dokar daga san da yake ji daga san da mutum ya fara ji ko akan hanya ne to sai ja bakin sa ya shu saboda ya saurari abin da ake faɗa a dalilin wannan abin da ake faɗan ne Allah ya hana ciniki ya hana saye da sayarwa ya hana duk wata hulɗa ta yarjejeniya a dalilin jin wannan wa'azin ne fa ai ba a hana an kira azhar ba ba a hana an kira la'asar ba ba a hana an kira magariba ba inda dan sallah aka hana dan jin wannan wa'azin ne aka hana to ya kuma kana ji ana yi kuma kai ta surutu ka ce sai ka zauna a masallaci doka ta fara aiki a kanka kaga ba kai kanka adalci ba haka ya fi kama da daidai ya zamana daga san da mutum yake ji ne zai fara ainihin wato ɗaukan waɗannan dokoki da matakai kuma ko da hausa ake yi in je hudubar ake yi don wasu ganin zikin hausa ake yi to ba huduba ba ce sai ana larabci shi ne ake huduba matukan neman ya miƙe bayan kiran sallah ya hau mimbari to an fara huduba ko da sanarwa ya fara na akwai limamin da za ka ga sai ya miƙe zai sanarwa kafin huduba to duk abin da zai ce bayan kiran sallah sunansa huduba adiresin mutane ne ai huduba ba wani abu bane adiresin mutane ne ko sanarwa zai sunanta huduba da haka ba ba wai sai ya fara innal hamdalillah sanan doka ta fara ba a kawai da zalan ya miƙe shi kya Allahu a'lam wa alaikum salam ranar da aka samu idi da juma'a suka haɗu rana ɗaya mutanen da ba su samu halartar juma'a ba za su iya azahar jam'i amsa shi ne eh za su iya za su iya sallah azahar jam'i a masallaci mu za su iya na'am mana o shi ne da to to amma na zan rufe da ku biyu nan ga Allah ai hakuri kai na ce yanzu matafiya za su iya haduwa kawai su su su juma'a su in sun yi ta inganta idan sun yi juma'a ta inganta amma ba ta waje ba kansu ba ai cewa aka ce ba wajibi bane su a tsakanin su suka yi juma'a ta inganta to amma ina za su yi inda daga cikin sharadin juma'a shine a yi a wurin da wuri ne na zama dindindin a kan hanya za su yi fakin ne a gefe su yi sallar juma kaga ba zai yi ba yawa yawa na mara wa alaikum salam to yace ga dangane da kamar tafiya masallaci mutum da akwai masallaci a kusa da shi amma sai ya tafi na nesa saboda ya samu karin lada na taku to irin wannan mu fahimta cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana ba wa lada a kan ibada da bawa ya nufe ta da ya iddata ko ya yi ta a kan ɗabi'arta yadda ya same ta in ta zo masa da wahala Allah zai ba shi lada da ladan wahala in ta zo masa da sauki Allah zai ba shi ladansa da ladan saukin don shi ma saukin a wurin Allah shi ma wani abu ne mai muhimmanci na musamman amma ba a kirkiran wahala don a nemi lada a wajen Allah mutum baya kirkira wa kansa wahala don ya nemi lada a wajen Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku rika yin abin da za ku iya shi Allah lamarinsa ba haka yake ba shi ba za ku kure shi ba sai dai ku kure kawunanku ku da haka mutum ya wuce masallaci na sunna ba wata matsala ce da ta shafi sallah a masallacin ba a kawai don neman ƙarin lada don yi haka kamar ya yi wani abun da ba a san shi ba a cikin magabata saboda hanyoyin ilzamin ladan suna da yawa mutum zai iya wucewan wani wanda ya tsaya a kusan ya fi shi lada saboda waɗansu abubuwa so mutum ya bauta wa Allah maɗaukakin sarki da damar da ya samu kada ya kirkiri wata dama domin nuna wa Allah haɗamarsa shi Allah maɗaukakin sarki yana bayarwa ba sai an yi wawa ba an fahimta kuma ya buɗe hanyoyin samun da yawa kar mutane su dinga buɗaɗawa kansu suna ƙarawa kansu wahala a wajen neman lada Allah ɗin ya fi son mutum ya samu ladan a cikin sauki shi yasa da ya ga wani a tsaye a rana yana azumi ya umarce shi da zama ya umarce shi da shiga inuwa ya umarce shi da yau mutane magana ya umarce shi da ƙarasa azuminsa ba don komai ba sai don ya nuna wa mutane ba a bauta wa Allah da haka ana bauta wa Allah ne da abin da ya shar'anta da gwargwadon ikon da mutum yake da shi haka gafata malam a babu babu bukata mutum ya tsawaita wa kansa tazara ba wai masallacin ne a wajen ba akwai wani masallacin a kusa to ba bukatar mutum ya tsawaita wa kansa tazara don kawai ya ƙara wa kansa lada ka duba akwai hadisin abu hurairah radiyallahu anhu da ya rawaito daga annabi alaihi salatu wassalam wanda yace annabi sallama yace lalle al'umma ta ranar alkiyama za su tashi suna hasken gabbai na alamomin alwala to sai a hadisin sai aka samu abin da ake cewa idraj shine a soka wani zance a cikin zancen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga cikin hadisin ya fito cewa wa man istata'a minkum an yutila ghurratahu falyafal wanda cikin ku zai iya ya tsawaita haskensa to ya aikata sai aka samu ma abu huraira idan ya zo alwala sai ya wanke hannunsa sai ya hada hada dantse ya wanke kafsa sai ya hada hada kwabri in ka duba littattafan fiqhu a malikiyan nan sai ka ji suna cewa wala yustahabbu italatul ghurra ba mustahabbi bane tsawaita gabar alwala wajen wankewa duka wannan me ake nufi shine a nuna wa mutane cewa ana bautawa Allah madaukakin sarki ne da gwargwadon abin da ya zo na abauta masa da shi mutum baya daka wawa ko ya sa haɗama a ƙoƙarinsa na wai ya ƙara wa kansa tilin lada an fahimta yanzu idan yadda abubuwan yake yi an samu malamai daga baya sun yi ta inkarin wannan abu cewa ba bukata annabi alaihi salatu wasalam da kansa in ya zo alwala iya tsugurguma yake shigarwa a wanke hannu iya idan sawu yake shigarwa a wanke hannu baya tafiya kwabri baya tafiya dantse a shi kenan kwaɗayinmu ba zai sa mu zarce ba to kamar misalin wannan tambayan ne cewa kwaɗayin lada ba zai sa mutum ya zarce wani masallaci ya tafi wani masallacin da ya tsawaita wa kansa tsawon tafiya ba Allahu ta'ala a'lam ma kura haka misalla malam da bambanci jami'in mutum ashirin da mutum hamsin da bambanci hadisi ya tabbata ingantacce annabi sallama ya ce sallar mutum tare da wani ta fi ta sallarsa shi kadai sallar mutum biyu ta fi sallar mutum uku kaga kenan da mun cewa duk sanda mutum ya karu duk sanda ladan sallah ya karu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik